نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي هو كذلك وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا همام عن أبي حمزة أن أبا بكر ابن عبد, ابن عبد الله بن قيس حدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي من صلى البردين دخل الجنة wanda ya salla sanyi guda biyu mana asuba da da la'asar kenan zai shiga aljanna هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن هدية محمد ابن هدبة ابن خالد عن همام قلت ما لا يتي أراد بالبردين صلاة الفجر والعصر abin da ake nufi da albardani shine sallan alfijir da sallan la'asar likaune ha fi tarafayin nahar saboda suna gefe biyu na wannan farkon rana wannan karshen rana walbardani walabradani algadatu walashi safiya da yammaci kenan qala akhbarana abdul wahid ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد ابن زنجويه قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي بكر بن عمارة ابن روي رويبة الثقفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa ala ku shaurara la yalijun nara rajulun salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wanda ya salla kafin huduwar rana da kuma salla kafin faduwar rana in sha Allah zai shiga aljanna ba zai shiga wuta ba قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ابن محمد بن بامو ابن بامويه قال اخبرنا ابو حامد احمد بن علي ابن الحسن المقري قال حدثنا محمد بن يحيى ابن كثير الحراني قال حدثنا محمد ابن موسى ابن اعين قال حدثنا ابراهيم ابن يزيد عن رقبة بن مسقلة عن ابي بكر ابن امارة بن رويبة الثقفي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن وكيع عن مسعر وغيره عن أبي بكر بن أمارة باب فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعه babin da ya zo na bayanin falalan da ke cikin sallar lisha da sallar asuba a cikin jama'a قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي بينما رجل يمشي بطريق يتي وانا متن ينا تفيا أكان حنيا وجد غصن شوك على الطريق فأخره sai ga sun manja a kasa da korashin ice wanda zai cutar da mu shi ya dauka ya gyara ya jefar da shi can fashakar Allah lahu sai Allah ya gode masa wa ghafara lahu sai ya gafarta masa shi yasa aka ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an in zaka yi aikin kirki kar ka ga kankan da shi kai dai kai Allah kadai shi ya san abin da zai saka maka وقال يتي بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش wannan yana tafiya ne ya ga kaya ko kwalaba ko wani abu a hanya kar wani ya zo ya cutar da shi ya cutu sai ya ɗauka ya gusar da shi akan hanya sai Allah ya gafarta masa to wannan kuma yana tafiya ya ji kishin ruwa sai ya samu rijiya sai ya shiga cikin rijiyar ya sha ruwa da ya fito sai ga kare na cin kasa yana nuna alaman kishin ruwa shi ma to sai tausaya makaran ya je ya ɗebo ruwa ya bashi to za mu ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ليس وكتك ريجن سيشاروا منا ياكش كشرون سكينا ثم خرج سألنا سيفتو فإذا كلب يلهث يأكل الثرى سيغا كرينا تنكسا ينالون علاما جنك ششيما من العطش فقال الرجل سيمون نمتمين يتي وقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني tabbas wannan karin yana jin abin da ɗazu na jiyo nima na kishin ruwa fana zalar bi'ira sai sake komawa a cikin wannan rijiyar famala a huffahu ma'an sai ya ɗauki huffin sai cika ruwa sai kama da baki shi ya daddafa har ya fito sun ma'amsaka hubi fihi hatta rafiya fasa kalkalba har sai da ya fito daga rijiyar sai shayar da karin fashakar Allah lahu faghfara lahu sai Allah ya gode masa sai gafarta masa faqalu shi suka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna lana min al-baha'im la ajra ya manzon Allah dabbobi ma an tausaya musu aka ba su ruwa aka ba su abinci za a samu lada faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fi kulli zati kabidin ratbatin ajrun duk abin da ke da ɗanyen hanta ka shayar da shi kai mishi alkhairi ka bashi abinci kai mai Allah zai baka lada dabba kenan ba mutane mutum ina ga mutum da zaka saka mashi ruwa yayi alwala yayi wanka yayi sha yayi mene yayi ibada ladan da zaka samu yana da yawa wajen Allah an fahimta ko ruwa ko wutar lantarki ko duk wani abin da ka taimaka ma dan adam ko tsada abinci yayi shikenan sai aka sau hukuma ta sau ta fito da shi ta bar abin yayi sauki talaka na iya saya duk abin da ka taimaka ma dan adam eh Allah zai baka lada wa qala sai manzo Allah ya ci gaba da faɗa cewa ash-shuhada khamsatun masu samun ladan shahidai mutu guda biyar ne shahidai guda biyar ne na farko al-mabtunu wanda cikin shi ya murde ya fadi ya mutu walmat'unu wanda annoba ta shigo gari kuma ta kashe annoba in ta kashe mutum ya samu shahada an fahimta me ce annoba ma'ana covid-19 ta zo ta kashe mutum musulmi ya samu shahada an fahimta walgharik da wanda ya nice fada cikin ruwa wa sahibul hajmi da wanda gini ya rabto a kansa ya mutu wa shahidu fi sabilillah da wanda ya je yakin ta da addinin Allah ya mu aka kashe shi a can shi ne shahada shi ne shahidi duk waɗannan ladan shi irin ladan shi suke samu amma ba darajarsa ba fa don shi wannan an ce la ta samanna allazina qutilu fi sabilillahi bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu ta'ala min fadlihi wa yastabshiruna bi ila akhir al-aya to waɗannan shuhada'u kenan wajen wajen fagen yaki to amma waɗannan sauran guda hudu da aka fada za a kai za a ba su ladan shahidai amma kaga an kawo dilalatul iqtiran an kawo su cikin siyaki daya to baya nuna cewa dukkan su darajar su dai kenan ko eh al-mabtun wal mat'un wal gharik wa sahibul hadd wanne ne fi tsanani sahibul hadd wanda gini ya rafto kan shi kashe shi da wanda ya fada cikin ruwa da wanda annoba ta kashe shi da wanda cikin shi ya murde ya fada ya mutu wanda wanda ya fi daraja mafi a'ala daraja shine wanda ya je yakin da addinin Allah aka kashe shi ciki shine shine waɗanda aka ce far la tahsabun allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa law ya'lamun nasu ma fi nida'i was-saffil awwal da mutane sun san darajar da ke cikin kiran sallah da kuma zuwa sahu na farko thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu da sun san darajar waɗannan abubuwa saboda kowa ya san darajar abin kowa yana so to ba zai yi ba sai ayi ƙuri'a to da da ƙuri'a za a samu wannan walau ya alamu na mafi tahajir lastabaku ilai da sun san abin da ke cikin yin sallah farkon lokaci a zahar cikin garjin rana da sun yi rigege da sun yi rigege da sun sheka a zuwa wannan abin walau ya alamu na mafi al'atamati da sun san darajar da ladan da ke cikin sallar isha والصبح لأتوهما ولو حبوا da sun san darajar da ke cikin sallar isha da sallar asuba da sun zo masallaci ko da rarrafe ne hadha hadithu hadhihi ahadith muttafaqun ala sihhatiha wayannan hadisan duka an ittifaki akan ingancin su akhrajahuma muhammadun an qutayba wa ghairihi wa akhrajahuma muslimun an yahya bin yahya kullun an malik والاستهام الاقتراء يقال استهم القوم فسهمهم فسهمهم فلان أي سوان السني قرئة وان يتقرأ أي قرأهم ومنه قوله تعالى فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الهجو وهو هكذا بني وقيل الاقتراء است istihamun li'annaha sihamun tuktabu alaiha al'asma'a abubuwa ne ake rubuta sunan nake shi wanda ya sa a ya ɗauka shi kenan faman waka alahu min ha samun faza bil hazzi al maqsumu والتهجير التبكير لصلاة الظهر التهجير شيني غغا وتصلى الظهر معنا اللوكتين دا غرجن رانا زافين رانا كينا والهجير والهاجرة نصف النهار كينا وقيل أراد بالتهجير التبكير إلى كل صلاة aka ce abin da ake nufi duk kowace sallah lokacin ta kai a gaggauta a yi walam yurid al-khuruja min al-hajira ba yana nufi a fita cikin garjin zafin rana bane wa qala an-nadr bin shumayl an al-khalil qala fi tafsir qawlihi sallallahu alaihi wasallam fal muhajjiru kal mahdi kal mahd kal muhdi badanatan wanda ya gaggawa kamar wanda ya bada rakumi ne ranar juma'a kenan ay almubakkiru ila aljumu'ati wanda ya gaggawa zuwa sallan juma'a ka gani in kai gaggawa zuwa sallan juma'a babu zancen magarjin rana zafin rana ma balle har yayi tsanani kenan in gaggawa zuwa juma'a yana farawa daga yaushe ne daga hansi lokacin rana ta yi zafi a zahar bai shigo balle ta قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد ابن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد ابن عبد الجبار الرياني أليس كذلك؟ قال حدثنا حميد ابن زنجو زنجويه زنجويه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عثمان ابن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم daga sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man sallal isha'a fi jama'atin wa duk wanda ya sallan lisha a cikin jama'a kana ka qiyami nisfi lailatin zai samu ladan wanda ya tsayi tsayuwar rabin dare wa man sallal fajr fi jama'atin kana ka qiyami lailatin sai ya samu ladan wanda ya yi tsayuwan dare baki daya هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن المغيرة عن سلمة عن عبد الرحمن ابن زياد عن عثمان ابن حكيم باب الصلاة الوسطى التي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أبن أكفت حافظوا على الصلوات wasalatin wusta to abinda Allah ya faɗa kenan ba a ce Allah bai ce sallah asuba ita ce wusta ko azhar ko la'asar ko magruba ba to sai malamai suka yi kokari su gano me ake nufi da as-salatul wusta قال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والواو في قوله والصلاة الوسطى بمعنى التحضيد التخصيص والتفضيل ya ce wawun nan ba wawul atfu ba ne hafizu ala salawati salatul usta na cikin salloli to da aka ce wa salatul usta ya dulu ala al-ikhtisas takhsisu salatul usta bi fadl la bi ma'ana al-atfi ka qawlihi subhanahu wa ta'ala kamar fadar Allah madaukakin sarki da yace man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi ورسله وجبريل وميكائيل ملائكته جبريل باشتكي ميكائيل باشتكي to kuma aka kawo jibrila wa mika'ila ba wawul atf bane wawu ne litakhsis fa jibrilu wa mika'ilu dakhilan fi jumlatil mala'ika thumma khassahuma bizikri ka qawli subhanahu wa ta'ala fihima fakihatun fihima fakihatun wa nakhlun wa rummanun fakihatun an-nakhl wa rumman sun shiga cikin fakiha ko ba su shiga ba kuma aka ce wa nakhlun wa rummanun wayannan wawu ba wawu al'atfu bane wawu tahsis ne ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام يؤكد ويخصص ولا ولا ولا يخصص قال أخبرنا ونن للتخصيص سكتشي إذا كان في التخصيص معناه في تأكيد في زيادة توكيد أليس كذلك؟ قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيتي ونن مولى انتشم باوان أنا عائشة شيتي أمرتني عائشة رضي الله عنها عائشة أمرتني تتي an aktuba laha mushafan tace na rubuta mata alqur'ani wa qalat sai tace idza balagta hadhihi alaya fa azinni in ka kai wajen wannan aya ka sanar da ni sai na ma karin bayani wace aya hafizu ala salawati was salati alwusta in ka kai wannan wajen ka faɗa min ka sanar da ni zai ma karin bayani kenan falamma balagtuha azantuha dan na kai wajen sai na sanar da ita fa'amlat alayya sai ta yi min imla'i ta ce, Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa salatil asir wa kumo lillahi kanitina yana cikin kira na Aisha haka. Qalat Aisha, na Aisha ta ce, Samituha min Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam. Na haka na jiyo wannan ne daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك shi sa Aisha ba ba karamar mutum bace ba ko eh ba abar wasa bace ba ko in ka ji maganganun da suke faɗa wallahi game da ita sai kai kwalla wallahi suka faɗi mummunar kalma suka ce suka kuma ce wai ita ta kashe manzo Allah ba abin da ba su amma wai an ji yan shi'a sun je suna su kai karan darar hadis a police station ai kotu ake kai kara police station wai mai laifi ai ya ce hatsarin yan shi'a ya fi hatsarin corona na ce ai kullum faɗa za a yi ai saboda corona na faɗa ne da mutanen zamanin koro ta kashe wannan wannan ya samu lafiya wannan bai kamu ba ku kuna fada da mutanen zamanin ku da gwamnati kuma kuna fada da mutanen da suka bar duniya shekara 1400 wanne ne wanne ne fi kadari wanne ne fi kadari قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد ابن زنجويه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي عن عاصم ابن أبي النجود عن زر بن حبيش قال قلنا لعبيدة صل عليا عن الصلاة الوسطى وكتي مع عبيدة كتنبي سيدنا علي دنغني لصلاة الوسطى فسأله قال سيتنبي سيتي كنا نرى أنها صلاة الفجر أي دا مو منا غنين cewa salatul wusta ita ce sallar asuba حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيد نجم منزون الله صلى الله عليه وسلم yana fadar cewa يقول في يوم يقول يوم الخندق ranan da aka yi yakin khandak manzo Allah yace shagaluna anis salati alwusta salati alasri mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara ai kun ga yadda suka yi istinbatin cewa la'asar ne saboda da aka je yakin khandak ba a samayi sallar la'asar ba har lokaci ya zo ya tafi ya tafi sai manzo Allah ce shagaluna anis salatil wusta salatil asr mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara Allah cika wuta a cikin gidajensu da kabarurrukansu da cikinsu hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi to wannan farkon hujja kenan na cewa abinda ake nufi da salatul usta salatul asr ko qala akhbarana umar malaman shi wani sun ce sallar asuba wani suka ce sallar azhar wani suka ce la'asar wani suka ce magruba wani suka ce isha kowace sallah akwai wanda suka dauka su kowa kuma da lissafin shi da azancin shi qala akhbarana umar ibn abdul aziz qala akhbarana al-qasim ibn ja'far قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا نص ثاني wannan shi ma nassi ne dake nuna cewa salatul wusta salatul asr kenan mazhabin sayyidina ali kenan هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من أوجه عن ابن سيرين عن عبيدة ورواه سمرة بن جندب وعبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر mana mazhabin sai na aliyu sallan la'asar mazhabin na na aisha ita ma ta ce mai sallan la'asar ƙultu malam ya ce ikhtalafa ahalul ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama wa man ba'dahum fi salatil wusta yace malamai sun kari juna ilimi daga sahabban manzon Allah da wanda suka zo bayan su tabi'ai kenan da tabi'u tabi'ina a cikin salatul wusta wace sallah ake nufi da salatul wusta فذهب قوم إلى أنها صلاة الفجر أنجنا فرقو وإن سكت صلى أصبا يروى ذلك عن عمر وابن عمر أكتي أن رويت مذهب سيدنا عمر كينا دا أبلاي دا عمر وابن عباس دا سيدنا أبلاي دا عباس وأبي موسى ومعاذ وجابر أنجونا من ينصحبي مذهب سكينا ورواه بعضهم عن علي أيضا aka ce wa'in sun rawaito daga sayyidina aliyu amma an ce a'a zance mafi inganci wanda ya fito wajen sayyidina ali sallallahu alaihi wasallam wasahihu an aliyin ghayruhu an ji ko wa bihi qala min at-tabi'ina cikin an ga an faɗi sahabbai kenan to cikin tabi'ai kuma ata'un wa ikrima wa mujahid wa huwa qawlu malik mazhabin imamu malik kenan wa shafi'i da imamu shafi'i لأن الله سبحانه وتعالى قال وقوم استنبات سكينة وقوموا لله قانتين والقنوت طول القيام وصلاة الصبح مخصوصة بطول القيام وبالقنوت أم فهمت؟ أم فهمت استنبات بعد كأكي مغانا بكو إيه سيكا قوسا تكين إلمي أما إلمي بقى مشكرا باني an fahimta kana kana kunyata kanka ne kana kana ba kanka saraici an fahimci hujjarsu ko wali anna Allah ta'ala khassaha fi ayatin ukhra min bayni salawati fa qala wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda yani yashhadu malaikatu al-layl wa malaikatu an-nahar mala'ikun dare da mala'ikun rana za su hadu su halarci sallar asuba an fahimta suka ce yasa ta zama salatul wusta wali annaha bayna salatay jam'i wa hiya la tuksaru wa la tujma'u ila ghayriha salatul ma'ana sallar magruba sallar asuba ba ba musu kasaru wali annaha salatun tusalla fi sawadil layl wai kuma cikin dare ake yin ta wa bayanin minan nahari da kuma hasken rana fasarat ka annaha minan laili wan nahari ana fahimtar su ba da ka ake faɗa ba sai istinbati ake istinbati kuma shi ka kosa cikin fahimtar nassi sa'an nan kwakwalwanka ta iya ta yi istinbati mai istinbati shine ka karanta aya ko hadisi ka iya ciro wani abu a ciki a kawo hadisi da innamal a'malu bin niyat wa innamal kulli mar'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه wannan ka ce ya cire istinbati a cikin ya cire hukunci uku hudu ya gaji wani sai ya cire ma hukunci hamsin a cikin wannan da aka ce yau malaman hadisi ba san fikihu ba ba su da istinbati sai je ya aba umair ma fa'alan nughair ya aba umair ma fa'alan nughair ya yi ta cire hukunce-hukunce sun kai hamsin a cikin ɗinka wannan gajeren hadisi an fahimta an ji sallan asuba kenan ku wanzu haɓa ƙaunin ila annaha salatu zuhuri waɗansu malamai kuma suka ce sallan azahar ita ake nufi da salatul wusta yurwa zalika an zaid bin sabit mazabin zaid dan sabit kenan wa abi sa'id al-khudri وأسامة بن زيد ولأنها في وسط النهار وهي أوساط صلوات النهار في الطول أنا فهمت ورفعت الجماعة ورفعت الجماعة لأجلها يوم الجمعة سوكما استنبات النسكي كينا صلى الزهر أم فهمت سأغسو بأسامو دوغور مغانا بقى وجنس قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن أبي حكيم قال سمعت الزبرقان سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatin azhar da garjin rana wa lam yakun yusalli salatan ashadda ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam minha baya babu wata sallah da ake yi wacce take yi wahal da sahabbai kamar sallar azhar ga tsananin zafin rana kuma za a yi sujjada da goshi da hanci da tafuka fa nazalat sai aka saukar da hafizu ala salawati was salatil wusta wa qala inna qablaha salataini wa ba'daha salataini aka ce akwai salloli biyu gabanta bayan da kuma akwai salloli biyu shi yasa shi ta zama mai salatul wusta an fahimta wa zahaba aktsaru ahli al-ilmi min as-sahaba fa man ba'dahum ila annaha salatul asr mafi yawancin sahabbai da malamai suka ci sallar al-asr rawahu jama'atun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa qawlu ali wa abdullah bin mas'ud wa abi ayyub al-ansari wa abi hurairah wa aisha وحفصة وبه قال من التابعين إبراهيم النخعي وزب وزر بن حبيش وقتادة ابن دعامة السدوسي والحسن وهو قول أصحاب الرأي مذهب أحناف وخصها النبي صلى الله عليه وسلم بالتغليد منذ الله يكيب أن شدد سنة تاوى رواه بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, "Man taraka salatal asiri habita amalu." Suka ce wannan tsanantawa da aka yi shi ke ba da ƙarfin a istinbatin a ce sallan salatul wusta kenan. Wa qala Khadijatu ibn Zu'aibin hiya salatul maghribi wannan shi kuma yace ai sallan magriba ita ce salatul wusta li'annaha wasatun laysa bi aqalliha wala aksariha ai ta zo ta tsakiya ولم ينقل عن أحد من السلف أنها صلاة العشاء وباب وان وان دي تبسا صلاة العشاء أشكي شيء صار مكو فلا فرق كسكري وذكر بعض المتأخرين لأنها بين صلاتين لا تكسران وقال بعضهم yace wayansu suka ce sallar isha saboda mai sana ciki tsakanin salloli guda biyu da baya musu kasaru su ne wani sallah wace sallah magarba da asuba وقال بعضهم في إحدى الصلوات الخمس لا بعينها أبهمها الله سبحانه وتعالى تعريضا للخلق للمحافظة على أداء جميعها ويسكتي صلاة الوسطى أيتي تكين صلوا لي قدابيا Allah ya rufe ta ne saboda aiko kari kamar yadda aka rufe lailatul qadari kamar yadda aka boye kaza aka boye kaza shi yasa aka ce salatul wusta tana cikin guda biyar din sai kai kokari ka samu guda biyar din ka samu salatul wusta kenan kama akhfa lailatul qadri fi shahr ramadan wa sa'atul ijaba fi yawm al-jumu'a kamar yadda aka ce a ranar juma'a akwai lokacin da ake amsan addu'a ba a ce karfe kaza karfe kaza karfe to shi yasa sai ka tashi tun daga farkon asuba in sallan juma'a har rana ta fadi ka samu lokacin kenan an fahimta salatul wusta an ji sahabbai kansu da suka kari juna ilimi suka ce salatul wusta cikin ɗaya ce cikin salloli guda biyar ɗin ba a bayyana maka asuba a zahar da asar ba ka rike wannan ba to tunda an ɓoye maka sai ka yi kokari sallah asuba Allah ya sa ita ce azhar Allah ya sa ita ce la'asar Allah ya in kai har magaruba ka samu salatul usta ko baka samu ba babu ta'jilis salati idza akhara al-imam babin da yazo na gaggauta sallah illi man yayi jinkiri al-imam al-uzma al-imam liman kenan eh ba wai masallaci suka gina masallaci suka baka baka da iko kai musu yanda kake so suke da ikon masallacin su ko قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن ابن الحسن الإسرائيلي قال أخبرنا أبو أوانا يعقوب ابن إسحاق الحافظ قال حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران الجوني قال سمعت عبد الله بن الصامت يحدث عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga sayyiduna abu zarrin Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sayakunu umara'u yuakhiruna salata an mawaqitiha za samu jagorori limamai wayanda za su yi ta jinkirta sallah an mawaqitiha ala salli salata li waqtiha kai in kana gida da lokacin sallah ya kai sai kai sallah thumma atihim sa'annan ka zo masu fa in kanu qad sallau kunta ahrasta salataka in ka zo ka tarar da su yi sallah to kai ka riga kai sallarka wa illa sallaita ma'ahum in ba su yi sallah ba sai ka bi su kuma kai sallah wa kanat laka nafilatan kaga inda sallan jama'a ta zama nafila sallan fardi ya zama farilla an fahimta manzo Allah yana shirin zaman lafiya ne eh akwai wani in bai zo masallaci ba an sani ba haka bane ba kuma yana gida lokacin sallah yayi sai ya tashi ya sallaci in lokaci ya kai sai ya tashi ya zo masallaci in ya tarar da sun yi sallah dama ya yi sallah a gida in ba su yi sallah ba yanzu za a yi shi ma ya kabbara ya bi su waye san abin da yake waye san niyyar nafila yayi waye san yayi sallah a gida sun kai shi ya zo yayi sallah a zauna lafiya ta shi manzo Allah ce in ka samu haka sai ka je ku yi sallah in an gama sallah ka ta gida ita ce farilla ita kai farkon lokaci wannan da aka jinkirta ita ce nafila akwai neman zaman lafiya sama da haka sallallahu alaihi wasallam hadha hadithun sahihun akhrajahu muslimun an yahya bin yahya an ja'far bin sulaiman an abi imran al-jawni وابو عمران اسمه عبد الملك بن حبيب الكندي بصري متهم بصراني وفي هذا الحديث دليل على أن الخروج على السلطان لا يجوز وفي هذا الحديث يدل دليل على أن الخروج على السلطان لا يجوز ما دام يقيم الصلاة لأنه لم يرخص في ذلك مع تأخيرهم الصلاة عن الوقت وكيف يجوز على من يصليها لوقتها مفهوم؟ sai a hankali ko قال أخبرنا أبو بكر sai a hankali rayuwa yadda take tafiya tana farawa ne daga kanka in ba kai ba jama'a da kuke tare in ba jama'a ba sai Allah ya aiko manzo in ka tashi kai abin da kai sabo munkari abinda bai haramu in kana da nafsul lawama don me nayi wannan abin ma ne menene sai ka tuba sai kenan sai ka gyara to an samu amr bil ma'ruf daga me daga zatin in zuciyarka ba amma ba ba ba ba, ba lawama ba abin nan bane sai kai abin ka ba ruwanka jama'a za ta ba me yasa kai haka me yasa kai dan me kai haka so sai ka ga ka ka hannu in kai zuciyarka bata karaya ba duk jama'a waɗanda kenan kowa ba wanda ya amur bil ma'ruf wa nahi anil munkari to sai Allah ya sauko da manzo an fahimta sai Allah ya aiko manzo abinda kuke yi din nan manzon zai zo ya gyara kuna tawaye min mudu ne riba kuke yi menene kuke duk barnan da kuke sai wannan manzon ya zo ya ce Allah ya aiko shi ya zo ya gyara to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa shugaban manzannai babu wani annabi da manzo da za a aiko bayan shi to shi yasa al'ummarsa su ne suke ɗauke da wannan nauyi in suka yi sakaci suka bi son zuciya sai Allah ya sauka musu azaba kowa ya rasa yadda zai yi ana fahimta wai kada ka taba tsammanin cewa abinda ake yi da 'yan siyasa da 'yan kasuwa da malaman makaranta da malaman masallaci da mata da abubuwan da ake din nan ba za a taba fin karfin Allah ba fa kuma ba za ka taba saba wa Allah fa ka ci nasara ba duk waɗanda kake gani siyasar nan jin daɗin su iya jin da in ya ɗebi biliyon jin daɗin shi shine sa riga mai kyau ya hau mota mai kyau ya gina gida mai kyau ya ci abinci mai kyau iya jin daɗin kenan amma zuciyarsa wallahi ba tallahi ba ya jin daɗin sai ya je ya kwanta ya kasa bacci sai ya sayi bacci haka waɗannan da suke kawo suna fitinan mutane aka kyale su ba wanda zai ce musu wani abu sunan wasan kwaikwayo ne sunan menene da menene cikin fitowa social media ji cikin menene da menene kisan cewa ke kina karya kanki kenan kina da kyau ki fito a ganki a yaba kina da kyau iyakacinta kenan fa a ce tana da kyau in ka kwanta ba ta iya bacci don saba wa Allah ta yi ba za a taba saba wa Allah kuma a ci nasara ba sa'an nan kuma riban me kika ci shekarun ki kina da karancin shekaru ga jiki duka da kyau ga ko ina lafiya ko ina sai ko menene da menene ki kalla mana ki gani kowace shekara in jamus ta turo sabon marsandi tsofaffin marsandi ya ake da su sai a yaya in japan ta kawo toyota tsofaffin sai a yaya to wannan fitinan da kike yi ma mutane shekaru biyar shida goma waɗansu sababbi kuma sun taso su ake son a gani ba ke ba kin zama baki da kyau su ake son a gani in kin zo wajen mahaushin ki ake ji shi ya saki a kauda da ko da ke ake to wacce ta je ta yi aure ta zauna gida ta hayayyafa din ta fi ki tsawon rayuwa saboda me ke rayuwarki ta tike daga lokacin da aka zo ba son a ganki saboda sababbi kuma sun taso su ma an sha kaza a shirin ba haka bane ba to wacce ta je ta yi aure ta zamana ta hayayyafa din ta sha wahala ta hayayyafa ta menene da menene tana cikin rayuwarta har ran da za ta mutu ta tsufa ta yi furfura ba ta ba za a yi jikoki na nan suna ta fama da ita suna rarrashinta suna wasa da ita suna ba sa gajiya da ita in ba su ganta ba hankali su ba zai kwantawa ba da ke da ita waye fi tsawon rayuwa wa rayuwarsa ta yi albarka saboda ta zauna ta hayayyafa ta samu ta samu jikoki ke kuma kin je kin fitini mutane shekaru biyar zuwa goma in baki mutu ba kenan sai ya zama da lokacin kuma wasu sababbi sun taso kuma lokacin da suka taso din kayan gyare-gyaren ma wacce kika yi amfani da su sun zama tsohon yayi an kawo sababbi to lokacin waɗanda suka ɓata miki rayuwa din ba sa son su ganki in sun ganki ma hauce suke ji su kawo da kai wannan ta ishi mutane wannan kaza kaza saboda sababbin fuska ake so da sababbin kirji da sababbin jiki za ki zauna ne shekara goma shekara ashirin kina nan lafiya lafiya eh to shi yasa sai a yi musu magana kina cutar da kanki ne ba alheri ke ja ma kanki ba kuma ke kin fi kowa sanin cewa jin daɗin da ke ji shine ki fito a ganki a ce kin yi kyau iyakacin shi kenan fa wallahi wallahi iyakacin shi kenan haka 'yan kasuwa sai a fito a yi musu magana al'umma tana cikin wahala dan me za ku ajiye abinci ku boye lokacin da mutane mutane talaka yazo ya kasa yaya zai yadda shi da iyalansa sa'annan hukuma kuma albashi baya isan talaka ƙananan ma'aikata kuma ba sa samu kan kari to me ake yi in an je majalisa a zauna ana hayaniya din me ake yi me ake tattaunawa me ya shafi talaka a cikin zaman da ake yi majalisa ba shi da ruwan sha ba shi da komai da komai kowa ya zo yana samu su samu kudi ce ya da baki da hukuma shi ke sha a ɗora ma talaka shi ke sha a ɗora ma talaka haraji ne menene da menene duk dukiyar kasa ina take zuwa manya-manyan ma'aikata albashinsu nawa ne ba shi da iyaka duk ayyuka in sun zo suwa ke karba su yi kwangila suwa ke ba to talaka albashin shi ba isan shi kuma baya samu a kan lokaci sai ya ga wata ya karshen wata ya zo tun yana yana mimin iyalansa alkawari a yi haƙuri har karshen wata a kai sai a ce an aika banki shi su shi a ce an harba shi su shi a ce kuma kudi bai zo ba network ba service ba menene da menene mutane su tsaya har su gaji kuma su koma gida kaje ka ce mai iyalanka mai daga kun hada fitina a gida kenan wallahi Allah ba zai kyale kuma wannan abubuwa da kuke yi ba wanda zai tsira wajen Allah sai wanda ya adalci ba fadar Allah madaukin sarki adalci ake duba adalci ake duba ba wanda ke da gata a wajen Allah sai wanda ya bi shari'ar Allah amma duk wanda ya take shari'ar Allah wallahi tallahi kai tun shi yayi hasarar rayuwa duniya da lahira an fahimta kana da kudi ne dan siyasa ne ko menene da menene duk Allah ne ya ga dama ka samu wannan in Allah ya ga dama zai kwace duka ko ko Allah ya ga dama zai tula ma kudin ya hana ka jin dadin kudin ba ga shi ba sai ka tara kudi sha ce a karkace naman sa kafan sa na ciwo karkace abu kaza naman kaza saboda kana da kaza karkaci menene da menene saboda kaza kana da kaza kaza to ina ma nan na tara kudi karanci dama karanci kiliji karanci balango da tsire da dama da da menene karkaci kaza karkaci kaza sai ka je kana cin ne ka zama sun su ke zo mu ya zama zo mu kenan an mai da kai su su kenan to shi yasa yadda tsari yake kenan ko dai mutum kansa annafsul menene annabsun lawama da yayi da yayi laifi to dun me ma naje nayi wannan me yasa nayi wannan Allah ka yafe ni sai ya tuba haka kai ma ka tuba ni ma na tuba ko duniya sai ta zauna lafiya in ba a samu haka ba to za a samu cikin al'umma unguwa kawai al'umma dan me za ka yi wannan abu baka san kaza kaza kaza ba dan me za ka da kanka kaza kai kaza kaza kaza ba tsawatawa bane ba aka sawata masa gobe ba zai ji nauyin yin wannan abin an samu al'amur bil ma'ruf kenan in aka samu shi kansa ba nafsul lawama bane al'amaratu bisu'i ne in yayi sai kara al'umman kuma duk ba ruwan su ai Najeriya is secular country duk wanda ya shiga siyasa da nyamure da bahaushe da bayarbe da ko duk ɗaya ne in an shiga office a wa ke kare addini waye ke kare addini shi rayo shari'a addini shi a cikin ofis in an riga an shiga ofis shi kenan kowa dokar Najeriya ake bi kuma ƙarya ake ba dokar dokar Najeriya ta halatta sata ta halatta ta halatta kwace deban dukiya ta halatta kaza ta kaza kowa ya shiga ofis yana manta da addinin shi to me kuke son Allah ya yi mabayinsa sai Allah ya sauko da azaba kowa ya kasa yadda zai yi shi ne sai ku ba malamai dama su yi ta faɗa muku gaskiya kowa yana da sana'ar shi da yake yi malamai kuma su yi karfin hali a kyale su da kuɗinsu matukan za ka je karaba mai shi karaba wajen shi ya kawo ya baka gobe kara an ma haihuwa ya kawo ya baka yaushe za ka tashi kan mimbari kana ta magana kaza kaza shi su yi taima dariya dariya za su yi taima ba abin da za ka faɗa fa ya yi amfani suna ganin cewa in kana karantawa ko kana dawa kana wazi komai za ka iya faɗa akwai wata kalmar daidai ce gaskiya ce amma ta fito bakin ka rage kwaliti ta ka rage mata daraja akwai wanda zai faɗe ta a jita da daraja amma ka in ka faɗe ta a gaskiya ne haka al'amari yake amma ka rage mata daraja an fahimta to shi yasa sai a tashi a faɗa wa'azi ya zama komai ya zama faɗa komai ya zama da ana magana ana numfashi ana huci ana me haka haka ake wa'azi haka ake wa'azi haka za a yi mutane su fahimta kowa yana ai malamin nan baya jin tsoro ai malamin nan yana da karfin hali ai nan to sa'an nan shi ya ganka ka zo kana roƙon shi ya zai kalle ka ya zai kalle ka to ya za a yi kuma malami shi ma ya zai ya rayu ba kudi ba shi da aiki ba zai yiwu ba kowa ya tashi yanzu ai malamai ba ba wanda ke son yi sana kowa da ya shiga fara wa'azi ya fara yana son masallaci ne yana son makaranta yana son yana son ya ya samu kudi shi ma ya rayuwa amma ba shi da sana'a ba shi da albashi da za a ishe shi in an waye gari kowa ya tashi wannan ya kama hanyar ka- noma wannan hanyar kasuwa wannan hanyar ofis kowa da sana'ar shi waɗanda Allah ya rike su su za su haskaka a rayuwar al'umma ba inda za su shaide su karantar da mutane ko su yi wa'azi ko su dole sai sun yi wannan to ina ne masdarin rayuwarsu ina za su yi ta samu abin da za su yi ta rayuwa saboda maganganun da ake fada su samu daraja ina za su samu wannan babu wani babu hukuma da ake kafa a ce ga ma- malamai masu wazi ga albashinsu kowane malami za a bashi dubu ɗari ko dubu mai tan a wata karshe a ce to ai ba kudin da za a yi to ina kudin da duk kudin da ake barna ina ake samun su duk kudin najeriya ina suke shiga dukiyar najeriya duk ina take shiga ya za a ce babu ina aka samu da ake tafiyar da wannan al'amura baki daya mutum ɗaya zai dabi dukiyar da hajji ko kins bai san in adadin waɗanda za su kuma ya je ya binne ko ya fita da shi waje in kuma ya mutu dukiyar ta saura kenan fa ta zama da turawa to wani irin wace irin niyya kuke da shi ne game da kasar ku ina za ka da kudin biliyoyi kaza biliyoyi kaza sai ka kai su ina za ka je ka zuba ne ka kai kasan turai ka aji ka dawo kai da wannan kudin sai ka je kasan turai za ka zauna sati biyu sati uku za ka yi amfani da su baka isa ka taho da kudin nan kasan ku ba su suka nuna maka yadda za ka yi ka kai amma ba yadda za ka taho da wannan kudin kuma Allah ya sauwa وكانت له نافلة كو أخبرنا أبو بكر أحمد بن أبي نصر الكوفاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن عمر ابن محمد التجيبي أليس كذا التجيبي المصري بها المعروف بابن النحاس قال حدثنا أبو مروان عبد الملك ابن بحر ابن شاذان المكي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا شبابة ابن سوار قال حدثنا شوبة عن أبي إمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال يتي سيدنا أبو ذر الغفار يتي أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi min wasiya da abubuwa guda uku an asma'a وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف نجي نبي كودا باواني أكسا شوغبا سي نبيش وإذا صنعت مركة أكثر ماءها إن كي أبنشي kai miya ka yawa maimakon miyar ta yi kauri ka sha kai kadai da iyalanka sai ka ƙara ruwa miyar ta yawa ka ɗeba a ba makocinka kafin a zo kowa ya zama ɗan boko ya zama rayuwa ta zo ta yi kunci duk unguwanni an san da haka duk unguwanni an san da haka yanzu ne daga shi sai matarsa sai yaransa amma da makota ana kai musu abinci wani gidan da aka san ba ya abinci ba abincin ma yi ake ya fito da shi gida kofar gida ko kwano guda biyar kwano shida kwano in an ci wannan ajiyewa yan yara su samari su dauka ba haka bane ba makota adiba a kai musu adiba a kai musu to lokacin sai dukiya ta yi albarka aka samu arziki ba kuɗi ba fa akwai bambanci tsakanin arziki da kuɗi kuɗi shi ake samu yanzu a kasa samun kwanciyar hankali a kasa jin daɗin rayuwa arziki shine komen kankantarsa sai kowa ya ya, ya more ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف إن كي أبيتك يويتا ذاك إيا غرغدو إيكوكا sai ka raba ma makotanka waɗanda ba su da hali wa an usalli salata li waqtiha na uku yace nayi salla akan lokaci fa in jita wa qad salla al-imamu kunta kad ahrasta salataka in ka zo ka tarar da liman yayi salla dama kai kai sallarka wa illa sallaita ma'ahu in ba su yi salla ba sai kai salla tare da su dan me zai salla tare da su bayan na bayan na riga na yi salla saboda in suna salla ka zo ka tsaya kake yin sallan ko ka kama hanya ka tafi ne kenan ka ce yace baka bin liman nan baka bin shi sallah ko ko baka baka yadda da su ba ko baka yadda menene ba ka bude kofar fitina kenan shi manzo Allah ce sai ka shiga kai sallah wace kai ta zama farilla wannan ta zama nafila wa kanat nafilatan ya'ni idza akharu hatta zahaba al-waqt هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن شعبة wai waɗanda suke jinkirta sallah har lokaci ya fita kenan aka ce karkai tashin hankali tun da za su yi sallah ko قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو نعيم الإسرائيلي قال أخبرنا أبو أوانا قال حدثنا مسلم ابن الحجاج قال حدثنا عاصم ابن النضري قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعام عن أبي نعامة عن عبد الله بن ابن الصامت عن أبي ذر قال يجي يجي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينال في منزوع الله صلى الله عليه وسلم كيف بك أو كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون صلاة عن وقتها yaya za ka yi da kanka in ka samu kanka cikin lokacin da limamai ke jinkirta sallah wa salli salata li waqtiha ka yi sallah akan lokaci thumma in uqimati salatu fa salli ma'ahu in suka tsayar da sallah shi kai sallah tare da su fa innaha ziyadatu khairin amma kana zaune ka kita shi kai sallah ko kana tsaye a karka zo kana amma ka zo wajen su ka kibin su sallah yaya za a yi su san kayi sallanka a gida ne sai su ce kana tuhuman su ne kana kafirta su ne baka yadda da su bane baka yadda da addinin su bane هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في جامعه أبو نعامة السعدي اسمه عبد ربي بصري قلت هذا قول أكثر أهل العلم يجي ما في يوم ما لما أبين دسكبت أجينا يستحب يستحبون تعجيل الصلوات في أول الوقت إذا أخر الإمام suna son a gaggauta sallah farkon lokaci in liman ya jinkirin sallah wala yutraku awwal alwaqti li ajli jama'a ba a barin farkon lokaci don a samu ladan jama'a akwai ladan jama'a akwai ladan sallah a farkon lokaci ثم يصلي مع الإمام والأولى والأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم والثانية نافلة lokaci ya yi? اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم da lada